سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربنا أتاه الله الدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي ولكل الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله ومن أقبح الخلق من ضمن الأخلاق المذمومة البخل وقال داوود البخل أو البخيل هو الذي يقع عليه اسم البخل من بخل بما في يديه وقال الرجل الأصفهاني رحمه الله تعالى البخل إنشاق المقريات أما لا يليق حسبها عنه وقال ابن عباس رضي الله عنه البكر هو البكر المثلية وقيل البكر ترك الإنفاق إلى الآية أيها المسلمون الكرام البكر كل مكروه مذموم ذم الله تبارك وتعالى في غير آية في القرآن الكريم وتوعد أصحابه بوعيد شديد وعقوبات تلحقهم في الدنيا والآخرة وقال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين يبتلون ما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير إن الله لا يحب من كان مختالا كفورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وقال الشيخ المراغي رحمه الله تعالى والمراد بالبخل في الآيات البخل بالإنسان كالمال والعلم والجاه والكبر والدين وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والغضب والعدد والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وكلمة الرجال ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفشي وإياكم والظلم فإنه عند الله الظلمات يوم القيامة وإياكم والشرب وإياكم والشرب والموت وثبت أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبي الجد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة بالدين والشرب وهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمر عن شوالي بن الألاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل رجل أو قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا ففقته باقية قالت وشهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يتكلم فيما لا يليه او يبتل بما لا يبصر وثبت عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوض من خمس من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء الامر وثبت عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه خاب ولا بخيل ولا لعيم ولا منان ولا سيء الملكة وثبت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة جار الأسقياء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة بقي ولا آق والديه ولا منان بما أوقي عباد الله سبب البخل آثار البخل أو آثار البكور على سائرها الحرمان من العدل المرتب على الإنفاق في أبواب الخير الثالث سبب ضعف الإيمان وسوء الظن بالله الثالث كراهية الناس له بسبب منعه لما يجب عليه من الحقوق وواجبات الرابع الوقوع في الإثم بسبب منعه حرمان من لذات الدنيا من لذائذ الدنيا والمؤبر لنفسه ولغيره سبب لكشف عيوب المرء وإظهار وإظهارها للكره قال شمس الدين السفيري رحمه الله تعالى والسكاء والكرم سبب لسترة العيوب والبخل والشوك سبب جانب كشفها أقوال السلف الصالح والعلماء في ذم البخل وقال علي وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه البخل البخل جلباب المسكن وربما دخل الوكيل وربما دخل السقي لسكائه الجنه وسئل حسن بن ابي بن ابي طالب رضي الله عنه عن البخل فقال هو ان يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا وقال مؤمر بن المكذب رحمه الله تعالى إذا أراد الله بقوم شرا عمد الله عليهم شراره وجعل أظهرهم في أيدي وكلائهم وقال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى البركيل لا هبة له البركيل لا هبة له ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هي سوامة قوامة إلى أنها فقيل قال أمطرها إذا وقال الشعبي رحمه الله تعالى لا أدري أيهما أبعد ضررا إلى لجهنم الكفر أو الكذب وقال أيضا بشر ما للمكتوب بهارس أو وارث أقول ما قال يصرفه إلى الله وإن أخطأت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala muna yawa masa muna neman taiwarsa da agajinsa wanda Allah ya shirya shirye shirye ya Allah ka samu cikin shiryen bayi wanda ya kasa ba za su sami shirye da shi ba ina shiryawa da ku cewa ba ku abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai haka nan muna sake mai da wannan shahadar bisa bawarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan sa ne kuma da fadarsa ne ya zo da alqur'ani kuma da addinin gaske wanda duk wanda ya ga Allah ba wannan addinin Allah bai kafe shi ba sirar Allah da aminci ta tabbatuwa gare shi da shi da alayansa da waɗanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya yi wani cin addinin Allah ina yi wa kaina da wasiki da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a dukkanin al'amuranmu domin Allah ta'ala ya fara yin wannan wasiki da kansa a cikin Qur'ani yake cewa nayi wasiki gare ku ga wanda ku saka bace ku cikin harar kitabi akan ku da kan kiyaye hukumin Allah mai girma da gwai bayan wannan wasiya yayin wa daga cikin halayya mafiya muni wanda musulunci bai aminta da ita ba hasali ma ya kore ta daga 'ya'yansa ya nisanta ta basu iya cikin hali abin zargi a shari'ance kuma a mu'amulance wannan alayya Allah ya yi tsawa kanta haka da ma'aikin Allah ya saka tsawa kanta an hana musulmai mazanmu da mata yara da manya shugabanni da mabiya a kan wasu kwanci da wannan ɗabi'a domin mutunta da kuma ƙarshen ma'abocinta matuƙar bai tuba ba ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan sufa ko wannan halayya ita ce ruwa alƙawo da rukun hannu game da abin da Allah ta'ala ya baka Allah ta'ala yana faɗa wata fi فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا duk abin da Allah ya kore ma a wannan gida na duniya to Allah ya ce ka nemi gidan lahira da shi ko dukiya ce ko ilimi ne ko mulki ne ko ƙarfi ne ko hikima ce duk wata baiwa wata manu da Allah ya ma to Allah ta'ala ya barka doka da umarni ka nemi gidan lahira da ita dukiya idan Allah ya baka ita to hanya ce ta samun aljanna matukar ka kiyaye ta kuma ka ji irin sahun da magabatan farko suka bi da ita amma ka ɗangame ka rike kake ganin wayanka da ɗangamanka shi ne zai kai ka tudun matsira babu shakka za ka yi da dama a ranar da nadama ba ta da amfani daga cikin magabata akwai ɗaus yake cewa marowaci wanda sunan rowa ta tabbata a kansa a shari'ance shi ne wanda Allah ta'ala ya goye masa kuma gefensa akwai mabukata amma ya kankame ya rike abin da Allah ya ba shi daga shi sai shi daga shi sai matarsa da yayansa imam Dawud da daga cikin magabata ya ce duk da wannan hali to shari'a ita ta ce rufi da ruwan marwaci idan shari'a ta ce marwaci da shi ce imam Rabi da Asfari ya ce cewa ita rawa ita ce kankame wata baiwa ta dukiya da Allah ya ba ga wanda bai dace ka riƙe masa wannan baiwar ba dukkanin musulmi iya da haƙƙi a kan musulmi da uwansa daga cikin wannan hukun akwai isa dukkan wanda ka fi shi Allah ya fifita ka a kansa to iya da buƙatar kyautatawa ta gare shi to dukkan musulmi baya halatta na kusa ko na nesa ka haramta masa wata baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya manta dan abbas yake cewa a ita ruwa shi ne mutum ya kankame abin da ke hannunsa wa asu daga cikin magabata suke cewa iya daga cikin ruwa tabbali sarar al'ada kana da bukata wani ɗan uwanka iya da bukata ka bukatar da kanka ka ƙi bukatar da ɗan uwanka shi ma wa asu da cewa ruwan shi ya ɗan wani masallata masu albarka wani mutum zata wa kan musamman rahama da jirgin Allah wa kiyama ita ruwa abaci wanda shari'a ta iya mace ta Allah ta'ala ya zarge ta a ayoyi daban-daban da alƙur'ani daga cikin ayoyin da Allah ta'ala yake zargi ruwa kuma ya alƙawaranta wa ma'abuci ta narkon azaba da kamu matuƙar da ya tubutun da duniya kuma azuwa lafiya Allah ta'ala yana cewa wala ya hasa wannan ladin ya faru da bima a taɓa Allah mai fadli kuma kairar lahun wani wa sharru lahun waɗanda suke rowa game da abin da Allah ya ba su na falala kada su taɓa zaton alheri kan zamo da rikin garkon hannu to Allah ya ce a faɗawa masu shi kada su da sa su zaci hakan alheri bal mu sharru lahu sharri ne marwaci da rawarsa to Allah ya ce sharri ne ke bebe da shi ba alheri ba ne ba kyauta da bayarwa da taimako wannan anan alheri in ji Allah subhanahu wa ta'ala kada su yi zato wayansu da kankamansu da rukunsu wani shi ne abin da zai haifar musu da ɗami ido a'a Allah ce sharrun lahu sharrun ne gare su sai kawai kula ma fakirin bin yawan kiyama Allah ce abin da suke ruwa da shi idan kiyama ta yi za a nade su a musu kokomin da shi na wutar jahannama a ranar kiyama wannan shi ne sabon Allah zuwa ga marubuta aya ta gaba Allah ta'ala ke cewa inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah baya san masu girman kai Allah ya baya san masu alfahari allazi ne yabakaluna su ne masu ruwa wa ya umaruna da ta bil bukri kuma suna umarnuta suna umarta mutane da ruwa wa ya tumuna ma a tahu Allah bil fadli suna koyi abin da Allah ya kawo su na farla da gargare shi Allah ya ce waɗannan mutane akwai azaba mai wulaƙantarwa idan a sun mutu a wannan tsarin ba su tuba zuwa da alƙiyama shekul marabi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa abin da ake nufi da ruwa a wannan aya shine al-hukm bil insan ruwa wanda take da kishiyar taimakawa ko kyautatawa kyautatawa ta yi ruwan kyautatawa to shi ake nufi da ruwa a wannan aya kalma ne kamar dukiyar da Allah ya baka kankame ka ala kowa wani ilmi ko Allah ya baka ilimi kake karantarwa kake koyarwa wal ko Allah ya baka matsayi ya baka girma ainihin ka ki taimakon al'umma ka ƙi musu isani wani hiba ko Allah ma wata baiwa da baiwa wa an su ba ka haramta wa an su amfanuwa da wannan baiwa din wa gairihim da waɗansu waɗannan to malamai suna cewa wannan ruwa ce ana tsammari Allah ta'ala ya ƙara ya shi ya sanya mu da shi da mu da cikin rahmar Allah da aljanna gobe alƙiyama yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana ma addu'a game da waɗansu mummunan ɗabi'u amma a cikin akwai ma'aikin Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hamd Allah ina neman tsarinka da damuwa da bakin ciki bacin rai da bakin ciki Allah ina neman tsarinka da su wal ajaz wal kasl da gajiyawa da kasala Allah ina neman tsarinka game da wadannan abubuwa wal jibni wal hukum da tsoro da kuma ruwa Allah ina neman tsarinka game da su da tirkewar bashi da rinjayar mazaje a kanka shi ma manzan Allah iya roƙon Allah tsari gaba da wannan daga cikin waɗannan miyagun abubuwa akwai ruwa wanda ma'aikin Allah yana neman tsarin Allah game da ruwa hadisi ya inganta daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iya gargadin ku da albasha domin Allah ta'ala baya san masu albasha iyakun wasul manzan Allah iya gargadin ku da zalunci fa inna wasul batun yawmal qiyamah domin shi zalunci duk yake kuma a ranar kiyama sai ce iya kuma shukul hukum manzan Allah iya gargadon ku da jan kunne game da koro da kuma ruwa ya sabar ya tabbata daga abubuwan da shayi daga babansa da kakansa Allah ta alaƙa da jari su yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ja a wani hadin da umma bi rigi wa zuhud farkon wannan al'umma sun samu tsira sun hau tukun mun tsira bai irinsu da sakantancewarsu da duk abin da ya zo daga Allah da kuma shuhudinsu gujewa abin da Allah ya haramta a duniya wannan tadar guda biyu magabata na farko ita suka rike yaƙini da kuma shuhudu shi suka taka tudu mun tsira ma'aikin Allah yake cewa wa halaka akiru hadu wal umma karshen wannan al'umma za su halaka bil hukmi wal amali da ruwa da kuma buri yawan ruwa iya halakar da al'ummar musulmi yawan buri iya tabar da al'ummar musulmi shu'ayi bin ala ya ce daga babban malamin sabon bayan Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa kutila rajulun ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shahidan an kashe wani mutum a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shahidi amma an kace yaki ne shahada fa bakatul baqiya sai wata mace ta ta kuka ya wane ya shahadar wane wane ya mutu ya yi shahada faƙala na biyar sallallahu alaihi wa sallama masan Allah ya ce da wannan mata wa ma yi biri ki an wuce ido wa ya baki labarin yi shahidi amru ne ga yi in ba manzan Allah bane ya fara sai dai Allah ne fara Qur'ani amma wane mutu ki ya yi shahada ko wane mutu ki dan aljanna ne wannan amri al'amri ne gaibi wanda sai ya turta mutum zato bisa abin da magabata wani suke cewa manzo Allah ya ce wa ya sai da kishin gidi da shi fal Allah ka ne ta kallon bima la yani akwai yiwuwar a rayuwarsu ta duniya iya kutse cikin magana da bada shi ba iya so iya gulma iya shiga shar ba shar wa ya sai da ke bi wannan a rayuwarsu ta duniya ba ashe kamar manzon Allah yana cewa kutse cikin surkun mutane da tsegumi da shiga abin da bai shafe ka ba a ce iya haramtawa mutum ka tana da sanin shi wa ma yi girki annahu wa ya sanar da cewa shi la ya takallan da ba la ya ne baya kuce cikin abin da bai dame shi ba kuma wa ya sanar da ke cewa shi bai yi ruwa a yau ba amma ce wadda فلعله كان يتكلم بما لا يعني او او يبخل بما لا يقص وانا ابو دبي من الله ينفع yake yiwuwar cewa bai samu shahada ba rowa da kuɗe cikin surun mutane saboda ka mu kiyaye waɗannan abubuwa tun da haka mutuwar shahada ma yana samun alamar tambaya akan me wannan alayya ya rubuta ya tabbata da kuma an kafa wa Allah ta Allah kare da shi da ke can masa Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah sani game da abubuwa guda biyar kuma ban taɓa shi ya jira kuma sa manzo Allah iya neman tsarin Allah daga abubuwa guda biyar yana cewa Allah ina roƙonka daga ruwa ka kiyaye ni daga halayyar ruwa wal juhul ta kiyaye daga halayyar rabanci da zama da rabu a cikin al'umma wal fitna ta safa Allah yana neman tsarin ka da fitina da ke cikin girci kamar asada munafici mutunta gulma da dukkan ambarar kuro manzon Allah iya neman tsarin Allah game da wannan ya ce wa azabar kabar iya neman tsarin Allah game da azabar kabari wasu ulama manzon Allah iya neman tsarin Allah daga mummunar rayuwa abu guda biyar manzon Allah iya neman tsarin Allah daga su akwai munafirci da hasara akwai azabar kabari kuma akwai ruwaci ku duba yadda manzon Allah ya gwamna neman tsarin Allah da azabar kabari da ruwa a ruwa mummunan hali ce wanda a ta manzon wannan al'umma iya neman tsarin Allah daga ita ya tabbata ga sahabi a jibakar Allah ta'ala kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu jannata khabun tababbe abun Allah bai shiga aljanna wala bakil manzon Allah ya ce murwashi ba shi shiga aljanna wala la'ilu bi yawzai ba shi shiga aljanna wala banna mai kuri yayi kyauta ko ya sarka yauta da kuri shi ma ba shiga aljanna wala sayyidul malak mai mummunan jagoranci shi ma ba shiga aljanna da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabbata daga Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa aljannatu darul asqiya aljanna gidan masu bayarwa ce masu umbo-umbo masu kyauta manzon Allah ya ce aljanna gidan su ce ya san manzon Allah a wani hadisi ya cewa al-muqsiruna kullu muqilluna yawmal qiyamah wanda Allah ya musu dandazon dukiya a duniya to suna da karancin samun aljanna a gobe kiyama illa man kala haka za wa haka za wa haka sai da wanda yake ibon dukiya sai ke jefa wa ala yake sawa ala a kofar gina alheri masu ala ya istisna da su amma yawan masu dukiya kuma hukun nuna yawan kiyama su ne masu karancin samun jirgin a kiyama sai wanda ya mai da dukiyarsa hanyar neman aljanna ya jirgin ta iya bayarwa iya sadaka iya taimakon addini iya taimakon marayu da bukata to irin waɗanda su ne za su samu alkhairin duniya kuma su samu alkhairin lafiya amma marowata ma'aikin Allah ya nassanta ba su ba su samu aljanna sai mutum Allah ke cewa wannan bai nafsi bai ne ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take gare shi la yakulu lil jannati waqi marowata ba shiga aljanna wala ahqu walidayhi min kuntatawa mahaifinsa bai samu aljanna wala wannan mai gori baya samun aljanna gori game da abin da ya bayar ban ya samun aljanna daga cikin irin munanan tashe da ruwa take yi wanda ita akwai al-imam bin al-adri murattab al-infaqi ya gobe dilladan da Allah ya alƙawaranta za a bawa masu kyauta masu bayarwa to shi marwaci ba shi a ciki مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة تبشت وما تنفق من خير فهو يدرك وهو خير الرازقين فيش manzon Allah yana cewa a kullum mala'iku Allah ya tashi mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa Allah ma a ɗaya mun fi daga kalafa duk mai bayarwa Allah ka mayar masa ka linka masa to maroci ba ya samu wani alwala ya haramta wa kansa lada wanda ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala abin biyu dukkan mai rawa tana gadar masa da za'a kuɗi ba raunin imani dukkan mai rawa iya da raunin imani wasu musan da lila kuma iya da mummunan da zuwa kansa da Allah lau karaniyatin nasu lau dukkan marwaci mutane ba sa sasa larabawa suna cewa jubulatul qulubi ala man ahsana ilayha wal hukmu ala man asaa ilayha larabawa suna cewa an halarci zuciya domin ta tsoron da ke kyauta mata a ce dukkan murmushi wanda ba shi da kyautatawa al'umma ba sa hausa ko da a baki ana ma rairairairi to zuciyar akwai kyamar gaci domin allah haka ya halarci zuciya da ila tafiya faruwa mabugunin anuwar makarorin hatta min agabi na sinai ko da kusancin ya kai kusa ga mutum inda ke marwaci da iya kyamar ka baya sarka abu na hudu alukuru da is bi sabar mandi duk marwaci iya fada cikin su bi sanadiyar ruwan rubu da yake yi ko sauke wajibin da Allah ta'ala ya ruwa masa abu na biyar hirmanu mila mila ra'ayin duniya wa mubahatu lil nafsi da ghairi marwaci jin dadin dukiyar ba ya harta wa kansa me amfanin dukiya ka zama mai gadinta ba ita ce mai gadin ka ba akwai wani attajiri da aka yi shagarin kano wanda inda faɗi sunansa biya wa jama'a da yawa sanya wata rana ya fushi suna fashi a hanya ya suka tare shi suna tare shi Allah ya sa cikin ya fushi a kowane ya sun ciki suka yi iya buɗe mota wani anaji wani ne kai ya ce ni ne ya suka ce ba irin kuke ba mutum ba yan banzan da ke ne ba marwata domin shi ya shahara wajen taimako na sani da ido na ina ganin iya sayan tanka da ruwa iya ɗewa da gudun da suke karanci a cikin galibar iya taimako iya zuwa asibitoci da gidan marayu ya bata dukiyarsa a wannan layin yan fashi da makani suka ce wallahi ba irin da muke ba ashe sadaka da kyauta har a duniya Allah iya baka daura kariya sakamakon marwaci da bai kankarewa saboda ka mutane suna kyamar marwata abu na gaba daga cikin abin da ruwa take hana haddasawa akwai a sababin da cikin ruwa dukkan mai ruwa to a sun sai ya tsoro da al'umma suna bin diddigi su gano halin su mai nuna sun gaya dawa shamsu dini safiri ɗaya daga cikin mabatan ke cewa bayarwa da baiwa sababi ne wajen sutunce aibin mutum idan kana kyauta kana baiwa kana bayarwa to sababi ne wajen nufi asirin ka cikin al'umma ruwa da tsoro sabar biyu ne wajen tona ma asiri da fallasa rayuwar kashi ga ruwa maganganun sarrafa sani game da ruwa aliyu kan kabila ne Allah ta nan kare da shi yake cewa ita hukumu jilbabu masana ruwa mayakun tarauci ne da tsiya da kasance wato bi faɗa ne musulun tuwal masa ya gudawa kenan saboda ka duk mai ruwa iya jawo bargon kaskanci ya yaba wa kansa وربما دخل السكين سيدنا علي كان شامي جوتا أبي يبني كلا أجل لك تبيك أنت من ذلك وسكين ما كبت أجل شوا إتروا شيء متنجا كأبن دي بايا أصابة شيء أبن دكما يلقي لقطة شيء ولا شيء روا محمد بن مرتضى كتوا إذا أراد الله بكم شيئا إذا الله لا سمو كبير شيء يتر بس أمر الله عليه شرعه سألا يشوف بطل كل شيء كبير وشريك wanda ba sa tausayi masu almubazzaranci sai Allah ya su ne jarbaru in Allah iya san ya jarraba ku waje al'azaquhum bi aiki bukarai kuma sai Allah ya sanya arzikin ku a hannun marwato to dan al'umma da suka kasance da irin wannan to Allah ya ji jarraba sai dai Allah ya ba mu cin jarraba shugabanni mutanen banza masu dukiya marwata to talaka kuna cikin jarrabawa sai ku ta fama da addu'a Allah ya tabbata shi lafiya bashir bin hadith ke cewa al-fakir ya ki mutalam marwaci dan an ambata rawata cikin mutane ba ki ba kai ba ba ki musa kai ba dai daga cikin magabata ke cewa tsara ana yaba wata mata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mai yawan azumi ce mai yawan azumi da ce sai ke ce sai ne ko tana da ruwa manzo Allah marwaci ya ce sai ce fa ma kai ruwa idan me kuma kai da kuma ba na sanin ta komai da mai ba na sanin tun da an ce barwaci ya ce da sallarta da azumin ta duk da mai ba imam sha'abi yake cewa la adri ayyuhuma abwa da rawa a cikin ɗabi'un nan muna nan guda biyu ban sani ba wanda ne yake kai mutum nesa a cikin wutar jahannama al-hukm awal kadhib dan da kowa imam sha'abi magabaci ne ɗaya daga cikin mazajen hadisai malamai sun shirya a kansu akan dattawa da siga amma yake ba wannan ba da ruwa da ƙarya ni a cikin biyun ban san wanda yake kan mutum nesa kunya a cikin ramin mutum jahannawa Allah ta ya tsare amma yake cewa bashir marul bakili bi hadisin awwalis a yi wa dukiyar marwaci albishir da hadisin awwalis ko wani bala'i da afka mata a duniyar ɗaya ko ya mutu maka da su gada ɗayan biyu ne dukkan kamanka da rawarka to ko kana ci kana gani Allah ya kuro da jari ba kuke da ka gani kana cikin gari da ka gani ko kuma ka mutu magana su ta dukiya sai ta dira ta sai sai motoci su kwanta ma kai kuma ka take amsa da ga Allah ko wani duk abin da ka bari wallahi sai Allah ta'ala ya ma tambaya ka san wani shi yasa wannan kuma ban ka Allah ta'ala ya kare da shi yaje makamarta da shi da almajiran suna da shi yi sallama irin sallama da yake bayan makamata assalamu alaikum ya rabu mu'mini وإن إن شاء الله بكم الله يقول نسأل الله لنا ولكم العافية يشيء يجلس من قبل بوا أكبر سيساء يجي أكبر ما عندنا labarin da ke garin ya ku kwantattu a cikin kabarwa abin da ke garin nan muka Allah ya ba mu an Allah ya ba mu ba sai yake cewa amwalukum qali qasama duke doka bai ba da ta diyaru kun ba su kiran gidajen ku to an shi ne ɗakin ka gidanka fadar ka gadojin ka motar ka duk wani sun shiga ba na kaba azwajin kun da tazawwajan matan ku duk sun yi aure sun ja gado sun yi aure ta samu gida a gado ta samu dukiya ta canza kayan daki ta aure wani ta kawo ka tara masa kuma sai Allah ya mafa ga ɗaya bayan ɗaya na zama da wanda so da ya sun gaji halal a ni a mariya amma kai marauci kobo wallahi sai Allah ya ce sai ya tambaye ka tun da manzon Allah ya ce ita dukiya tambaya ta gare ta min ainihin kasaba wani ma a ta ina ta shigo ta ina ta fita sai Allah ya ba wannan tambayar la ya zaru kada ma a fi yawan kiyama kafar da ba ta gushewa da wani ala sai amma wani tambayar marowata ku gane wannan shi ne kashin dukiyar kuma in ta muku ko zo da tsanin ka sai an cire na magana ne ba na kamar arzikin da za a ma a garin da babu tausayi babu masu taimako a ɗan dukiyar ka sai mai kamar amma mu a ƙasashen mu a garuruwan mu akwai bayan an da suke sai mai kamar sadaka duk dukiyar ka akwai yawan a masarkar mai kamar to in an rasa na sadaka an yadda a ɗan dukiyar ka sai wani kafin ya daidaita babban abin da dukiyar ta yi amma bayan wannan babu wani abu da dukiyar ta waka kawo kuma ka shi ne amsa tambaya ga wannan wannan shi ne abin da kuma yake faɗa gidajen ku bayan shi ne ba dukiyar ku da ka samu kai sai mun ta banki ka sai ka dara a can a can duk an ta tara an rabe kowa ya dace da sa matan ku sun yi aure ne ƙarshen kuke kwanan kai mutum imana Allah ji wani bariya bariya mutu yanzu ka yi ka zuwa gari ya bince ta jihar da matan su wasu ya wuri yi da ta shi can sai aka ba wa amsa kamar a isa su kuma sai ce aka ba wa mai da labarin da ke gari mu wanda muka riga ku zuwa ga Allah kullama qaddamna wa rasulahu duk abin da mun gabatar da Allah wallahi mun ne shi da bai da shi kullama an faɗa nan wa fa'ala duk abin da muka ciyar da Allah mun samu riba sai ya zo muku inda Allah ya ce in kun ciyar da ilmi ka mun kai kullama ta kana ruka sama duk abin da muka kware kuka dandame ba ci ba ci ba alheri ba addini ba kyauta wallahi mana da ma me san karin bayani akan wannan magana ya duba tafsirin Imam Bukhari a ƙarƙashin fassarwa ma kuka bi mun a kusa da tsayi tajidu inda Allah Imam Bukhari ya kawo wannan magana ingantaccen asali ba ko wannan da Allah ta laka da shi Allah ta laka da shi ya ba mu yin kyauta da sadaka da kyauta a cikin abin da duka Allah ya ba Allah ka kiyaye mu da ruwa da kankan cikin dawar da Allah ya kunce da karshe akwai wani tsari da yake ba shi karatu na barin hanya game da wucewar masu wucewa a ƙa'ida ta shari'ar musulunci ba a kulle hanya duka ce da na samu duk inda suke ba kuskure yake domin hanya ba ta musulmi ba ce kai ko da ba musulmi ba akwai masu bukata akwai marasa lafiya akwai yara akwai mata da jinki ba wajibi bane a kansu akwai bukatu na cin ciki na zuwa asibiti ko wani abu maka mace wannan saboda ko aikin da suke na barin hannu bai gaba da hanya abu ne mai kyau shari'a ta yi da shi muna kira ga al'umma su ba su hada kai su ba su kyakkyawan hada kai idan ka tarewa wani musulmi ko ba musulmi ba hanya ya takura har ma yi asarar rayuwarsa ko dukiyar sai Allah ya nuna wa da tun da ba sai ka kare masu hanya ake yin sallah kuma wannan abin da aka fara a wannan masallacin muna fatan sauran masallaci masu ɗaukar da mu addini duk inda aka kai da matsi to a bar hanya ɗaya wanda al'umma za su wucewa wannan shi ne daidai kuma wannan shi ne shirya mutunci Allah ta ya san mu dace mana albarka ya ba mu kiyayewa bi salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan da sai Allah wa malaikatu sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا الإسلام والمسلمين والمشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا كل والدينا لما سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يعمر بالعدل والانسان بشيء القربى وان عن الفحشاء والمنكر والبغي لا يذكر لكم تذكرون قوموا الى صلاه الطعام ويقوم